وله إن الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة وأنت ينقل كركرة أبو من دمقرم جمهورية النجار يومنا لا ربا شاكرا ga wata na muharram hijira shekara 1441 wanda ya dace da 18 ga watan tara shekara 2019 yau insha Allah za mu yi darasi na 16 cikin mawata ta imam malik insha Allah a darasinmu na ƙarshe muna cikin bayani kan haila mun kawo ƙarshen bayani wanda dai bayani ya gabata an yi bayani bayan matsayin haida na jini ne na al'ada da yake zowa mata a wata zuwa wata an ba ciki ya shiga ba kuma shi ne alama rashin zawar shi alama ce ta shiga ciki inda ba wata illa ba ce kuma da bayanin bayan jinin haida akwai jinin istihada jinin rashin lahiya jini da yake kubcewa mata baya tsayawa kan wata illa wanda mun yi bayani mata kan samu irin wannan hali na shiga hali rashin tsayawar jini mun yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ga kalar jini mata iri uku akwai mace da jini zai zo mata baya tsayawa wanda asali tana da al'ada zamnanna sananna kahin wannan rashin lafiya ta same ta to wannan za ta yi aiki da kwana nan take a da kayan wannan rashin lahiya kwana shidda ne bakwai ne in ta yi shi kenan sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah amma duka wannan ana magana sai inda jini ya ci gaba da tsayawa tsawon wata don mai bayani a sunna ba abin da ya tabbatar da iyakar jini kwana goma ko sha biyar ko kaza don haka in dai jini iya tsayawa ko da kwana 20 zai ko kwana nau zai shi ne matsayin jinin haida inda ake da matsala inda bai tsayawa nan ake shiga hukuncin istihada yakan yi jini tana kwana goma koma sha biyar tana bakwai kona goma iya canzawa iya ragewa kuma a sunna babin da ya tabbatar da bai karuwa kan kaza ko rage kan kaza illa inda ake maganar istihada an shiga halin rashin lahiya inda ya zarce baya tsayawa tsawon wannan wata a nan ne idan wata na gaba ya zo mai al'ada sananna ya ta aiki da al'ada ta tsohuwa kwana biyar take a wata daga kwana biyar daidai da take fara haila a da ya ta tsaye da sallah da komi tana zaman jira an kwana biyar sun wuce kuma ta yi wanka ta yi sallah idan wadda ba ta da al'ada sananna kuma jini ya zo baya tsayawa kullum ita wata za ta yi aiki da sa'anninta ko ɗan uwanta ko cewa ɗaukan kwana shidda ko bakwai a wata su ne na hailatta sauran kwanaki na tsarki ne wadda take ita kuma jini ya zo baya tsayawa amma tana gane jinin a kwana kaza jini ne ja irin na haila kuma bayan kwanaki kaza ba irin shi bane wanda ya ta aiki da kamar yadda in ya canza daga na farko shine ya ta yi tsarki ta yi wanka ta yi jiran kuma a wani lokaci ke wuri shi ne ƙarshen bayaninmu kuma muka yi bayani kan cewa hukumcin mai istihada za ta yi wanka idan mai kwana bakwai ce ta kwana bakwai ya yi za ta yi wanka guda in mai kwana in mai aiki ne da kamar jini in lokacin jini ya canza ya ta wanka in mai aiki da da kwanaki ne in kwanakin suka yi na bakwai ko takwas shi kenan ya ta yanke ta yi wanka kuma ta yi sallah wanka guda ya isa illa kowace arwalla kowace sallah ba ta gama sallah biyu da arwalla guda za ta yi arwalla a kowace sallah kuma da bayanin cewa haka imam malik ya ce rahimahullah wannan al'amari ya ce idan mace tana cikin jinin istihada tunda an halatta mata sallah haka mijinta zai iya zuwa wajenta kuma hukuncin mai istihada haka yake ga mata mai jinin biki wadda kwanaki suka huce na ƙa'ida mai bayani hadisin ummu salama radiyallahu anha tabbatacce ta yi bayani annu salama a zamanin shi mata suna jiran jini na istihada bakin kwana arba'in in kwana arba'in ya yi to ko da ya zo za su yi wanka su ci gaba da sallah da mu'amalarsu sauran kwanaki na rashin lahiya ne wannan haka hadis ummu salama haka ya tabbata kuma ya inganta ya tabbata kan haka kenan inda ake magana arba'in a mata sai inda jini bai tsaya ba ne ba jiran jini ne idan bai tsaya ba ake magana arba'in amma jini ko ran aihuwa tsaya ko ta aihuwa musa ake cewa ba jinin ran nan za a yi wanka kuma a ci gaba da sauran sallah da sauran mu'amala wannan shine bayanin karshen karatun sai ba ma ja'a fi bawlis sabi magana da ta zo kan wutsarin yaro nan yaro da ake magana nan ba dukkan yaro ba yaro wanda baya cin abinci تمام بينكم ان شاء الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بسبيل فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماء فأتبعه إياه abin da yake ruwaya aisha matar umar salasan take ba da labarin tana cewa أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيل أنزوا منزل الله صلى الله عليه وسلم دون يارو أكا باش ودن يارو يأتون يارو فبال على ثوبه هي ودن يارو يوصاري أتهر منزل الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سي منزل الله صلى الله عليه وسلم سيسا أكامي فأتبعه إياه سيزب روا أكام ونم wutsari na yaro hadisin farko kenan hadisi na biyu haddathani an malik an ibn shihab an ubaydillah bin utba bin mas'ud an umm qais bint misan annaha atat bibn laha saghir lam ya'kul at'am ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa ajalasahu fi hajarihi فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فندحه ولم يغسله nan abinda yake ruwayar ummu qais bint misan ta zo da wani yaron ta karami atat bi min Allah saghir da wani yaron ta karami wannan yaron lam yaqul ta'am bai cin abinci dan tun kuna ga magana mas'alar da yake magana yaro muna magana yaro wanda baya cin abinci aka zo da wannan yaro ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon sallallahu alaihi wasallam fa ajalasahu fi hijrihi sai manzon ya dora wannan yaro a cinye shi a gaban shi fa bala ala thawbi sai wannan yaro ya wutsari a tuhar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima sai manzon sai aka kawo ruwa fa nadahu ya jika ya zuba wannan ruwa walam yagsilu bi wanke ba wannan wutsari wannan imam malik bakin abin da ruwa da ya kawo yake da matsala kurin dai maganar yaro nan bai bambanta ba tsakanin namiji da mace akwai ruwa da imam abu dawud haka imam nisa'i kun ta tabbata wanda annan salasan iya cewa yorash min bawdil guna yorash min bawdil gula yorash min bawdil gula wa yuqsil min bawdil jariya eh, ana jika wutsarin yaro namiji amma ita yarinya ya wanki shi bambanta wannan ruwa ta tabbata shi bambanta bambancin hukuncin yarinya da yaro in mace ce kudin sai an wanki mai mana an zai kusur ya an wanki an zuba ruwa an matsa ruwa ya gudu aka ce a rash mana kudin a zuba a cika wurin jikar kudin ko bai gudu ba kudin a jika jikar shi kenan to kenan nan duk ana magana yaron da ba bai cin abinci in namiji ne ya wutsari a kayanka kurin an ka zuba ruwa ya jagab shi kenan ba ya ka wanke ba amma idan ya mace ce haka aka ce sai an wanke me yasa Allah wa ala a dan kaza mu dole hiyo ta kaza ta jafa kanka wahala kun annabi ya ce haka zai ya yi sauki gare ka wannan can kuma ka gano na daban wannan daban gano masu ilimi su gano mu duk annabi ya ce haka zai wannan shine kenan mas'alar wutsari amma yaron da yake cin abinci da mace da namiji kamar wutsarin wayansu ne yaron da zai ce wani abu bayan nono to a nan ba bambancin namiji da mace da uwayensu duk ɗaya ne sai an wanki sai ma ja a filibau da ƙa'ima abin da ya zo a kan yin wutsari a tsaye yin wutsari a tsaye حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فساح الناس به حتى على صوت حتى على صوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان wannan abin da yake wannan ruwaya cewa wani balaraban ƙauye shi na arabiyu mutumin daji da kala arabiyu masjid ya shigo masallaci a masar sama iya shigowa baka shafa an farji sai bude farjin shi gaban shi ba ƙauye ne jahiliya yahudu zai yahudu yin wutsari fasahan nasu bi aka mai aka yi tsawa gagagagagaga tsawon da aka yi hatta ala sau aka daga murya sai faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam turku na bace ku bar shi kiran kaku ta dami hankali ku turku ku bar shi fataraku suka bar shi na da ta bar shi dole bar shi shi kenan da aka bar shi fabal ya wutsari sha'ida sun ma'amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zanubin ma nabi sai aka kawo wani guga na ruwa fa sun ba ala karkar aka zuba wani guga na ruwa a wurin da ya wutsari wannan shi ne yanzu ana abin da yake so ya kawo cewa ai wannan bawan allah nan muna maganar wutsari a tsaye sai ka wannan ruwaya wadda tana kwatam tana ma bayanin wannan balaraban ƙauye wutsare a tsaye ko to a nan a gaskiyar magana mu ida hadisi na gaba don ida bayan magana yanzu ne abin da aka yi ya yi wutsari a tsaye ya bude al'aurar shi ya wutsari aka mai ca aka mai ɗaga mai murya manzana ce ku bar shi aka bar shi ida wutsari shi aka zuba ruwa guga na ruwa a wani wa haddasa ne an malik عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما قال يحيى وسئل مالك عن عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال بلغني أن بعد من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول أبن ذلك لفظ تيوى حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال عبد الله بن دينار كيشوا رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما نجا عبد الله بن عمر ينا وساري أسي أنوا أجملتي أنا za mu ga halitta wutsari a tsaye akan wani ruwayoyi illa matsala hadisin farko ai ba a kyale shi ba an mai tsawa illa me na imam malik ke so ya hudu a cikin bayanin nan aka magana ba akwai wani ruwa cikin cikin sahihaini cikin bukhari muslim ta tabbatar waya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari ko haka cikin sahih muslim mas'ala ta wannan balarama kawai eh ganin ga jahilci kuma an mai ta idan aka kyale ko ma zagin gida zai bada dawa nan karantar wata annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya hana amir ya ya da kuma biyar da haram tsana yanzu an aka bar shi a nan wuri guda ne za a iya gyarawa sai a zuba ruwa amma idan ya rikice iya wurin wurin da ya zai bata kuma yawa ma kiri bai ka dawa ba sai ce ku bar shi ku sha mai lafiya wata ruwa kace musu an aiko ku ne masu aiko ku don galiza ku tsananta nama bu'istu mu'assirin na tuba su mu'assirin an aiko ku masu saukin yin hannun damari ne musulmi ba ku ba al'umma wacce masu gallaza ba kidan kanku za ku abu shi kenan yanzu mazana ya kirawo shi ya ce ya ba wa Allah wannan masallaci bai halitta a yi wani ƙasamta ko tsaye wani a wurin ibada ne wajen ambata Allah ne ce sallah kwan ba wurin amta ba ne ba mai bayani shi kenan ta ruwa ta imam bukhari ya ka ruwa wani ba Allah ya zo ya sallar shi ya addu'a Allah marhamni wa Muhammada wala tarham ma'ana ahada ya sallar shi addu'a ce ya ce ya Allah ka ji kaina da ni da Muhammad kaka ji kan kowa tare da mu ku kadai da na kowa ba shi abinci da an ba shi abinci manzo Allah kadai ne abin da ya kamata a mishi sai ci Allah da mace annabi ce mishi hajjata wasu yan bawan Allah ka matsayi abu mai fadi daga ni ya kai a kuri kai ba idan a takaice dai wannan bawan Allah annan mun dauki magana cewa annabi abin da ya mai magana ko ba a wutsari a masallaci bai kaya magana ba kaya tsaye mai sa kaya tsaye ka tsugunna bai kama ba kuma na imam malik magana ta biyu abdullahi bin umar an ga ya wutsari a tsaye dan wa masa wutsari a tsaye duk da ƙwarai akwai zahawa kan abin amma maganin malamai gabata gaskiyar magana sun yi maganganu wanda hatta an samu aisha radiyallahu anha ta yi inkari duwan na cikin manzana ya wutsari a tsaye kan fuskanta shi ba gaskiya ba ne to amma ruwa ya kuma naka musulun huzaifa radiyallahu anhu ya tabbata cewa ya ga manzana sallallahu alaihi wasallam ya je wani jibji a wannan wurin ya yi tsarin ruwa bukata ta musulun hadis ya tabbata kan wani magana a kan shi kenan na ce bukata ta kama wurin ne bai dace a tukunna kowa ya kama ganganu na sababin manzala a wannan wurin ya hatse kan dalilai wanda kowa ya kawo abin da ke da shi sai amma ya tabbata ya yi wannan abu aisha tana gida wani abu ne kan a waje wata inkar kuma zan wuce ba mutum ne amintacce har ma ya cikin annabi ya kimanta don sirrin shi kenan ba wani shubha in ta bata gani ba ko wanda ya gani na haka kenan shi ne kace kashin wannan magana idan mutum ya je wani wuri wanda ya ga wutsarin asugunni baiwa amma ce da kunna nan sallallahu alaihi al'adar shi iya wutsari a tsugunni ne na an ce yayi dan hadatawa da wani dalili kenan ne duk inda hali ya same ka ya kama aka yi a tsaye balayin kuri balle idan wutsarin ba zai bata ka ba kamun nan samun tashi ake maka wurci ne wani ma ya ka wurta ka ka wutsari a tsaye da maka ce ka dangana manzan Allah tashi hankali ne amma manzan Allah mai yawa a tsakunan yake amma a wani hali ya yi wani an ce mu ɗauka kan hani na hanya ta halitta abu in ta kama kenan wani ya yi kuma akwai za ka je su wurare wurin wutsarin daman dole ya kan tsaya ta kai wanda yawa kayan duniya gani sai kasa shi zaka abu da an ala ta rafar an wurare ba a wuta ba wuta na sani dole kara kai wuta na ba wuta ba wuta gunna wa dama ka gani yadda mutum ya ce ka ka hurci ne a an ta kama aka yi abinda ake babban abu an san kaucewa na kaucewa bata jiki da najasa kullum kai kokarin kaucewa wutsari kai ya rika dawo maka amma in ta kama mutum yayi ko ya yin a tsaye shi ya yi biyan bukata ko wutar tsara wani daban babu wani illa a musulunci halitta kuma shi ne sai ma malik ta maka wannan babi na abin da ya zo na yin wutsari a tsaye daga wani ya ce maka haruci ne to kace to wannan litar malik ne ma malik ne babu da musamman yi kuma kawo na ruwawi imam malik ne ce malikiya ce ba haka ce ta malikiya ba kurin nasi ya tabbata shari'a muke magana da abin yin rike shari'anta ya halitta wani bai iya haramtawa da ra'ayin shi ni na ga gaskiya bai kamata a kurin yin halitta aka ci ta su malamai suka ce duk wannan tawili ma ka za ka zane duk wannan naka ne halicci ba mai tuwace haramta babu ina ce ba ina sama annabi haramta babu ba mai cewa manzo Allah haramta illa abin da yawan yin a zubi to kuma Aisha a gida take wani ya karanta da kai kenan a gidan mahi yawa kenan ga yanda yake ba ta gaba ya amma in ta kama aka yi ya tabbata a bukhari muslim kuma nan littafin mun muke na imam malik mutan imam malik ya yi babe na yin kuma kawo na ruwayoyi na tabbatar da yin hakan ya wakana Allah wa Allah sai ya ce kala yahaya imam yahaya yake cewa wasu ila malik an tambayi imam malik an ghasal al farj min al bawl wal gha'i wanke farji gaba al'aura idan aka yi wutsari ko bayan gari halija fiye asar shin wani hadisi ya zo a kansu na me yi so magana kasan akwai masu ganin cewa ma kurin tsarki istijimar ne kuran na fogi da ba a yi da ruwa ke mahiyawa haka suka yi mai to nan maganar nan kenan akwai masu in wannan ba suna gama ana yi ma da ruwan suka taba ma tambaya me matsayin yin wanke gaba al'aura an aka yi wutsari ko bayan gari akwai hadisi kan shi faƙal balagani anna ba'ada mamada sai cai ni dai labari ya same ni cewa wasu daga cikin magabata wanda suka huce kanu ya tawadda'una min alqa suna yin arwala dalilin bayan gari wa ana uhibbu an aghsil al-fajr min bawl kuma nima ina son wanke al'aurata idan ne musu nan kenan tabbacin halittin yin haka duk da nan shi imam malik mutakon malamin iya kawo abin da yake hannun shi na ruwaya ba dan ba wai ruwaya ba ta zo ba a wata hanya daban wadda ba wannan ba mun ga nan mai kanta na bulugu mara mun ga hadisi an anas bin malik ruwa da bukhari kuma sun surutu an zuwa yace sun tayi daji tare annabi sallallahu alaihi wasallam ya da makayi ya aiki da da ruwa wata ruwa ya yaje yake muka da nan cikin bulgum rama da ruwawi annabi ya aiki da ruwa kuma ya aiki da wannan har ma bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo wajen wajen ɗan quba da Allah yake ba su fi rijalan ibra an tahuru kin wannan a cikin quba akwai masu mutane masu tsarki annabi tambaya ahli quba me kuke Allah yake yaban ku san tsarki me kuke yi Allah ya yaban tsarkin ku saka ce mu muna tsarki ne da ruwa akwai ruwaya wadda ta zo ta shahara wajen a wasu wurare cewa da tabi filatar ma muna abin mana muna tsarki da ruwa bayan mun da dutse an ce ruwaya da gamawa guda biyu bangaren sinadi ba ta da inganci ruwaya da a gama ru a yi forgi a yi tsarki da dutse kuma a kawo ruwa ba ta da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu ya inganta imma aiki da dutse kadai ko aiki da ruwa kadai amma an yi da aiki da ruwa akan da dutse shine kuma magana a yi da ruwa ya yi a yi da dutse amma kowane ya halitta an aka yayi manzala ya kowane na haka kenan babu wani aibu illa magana masu gamawa ne wancan asarkin da suke ɗauka kan shi bai da inganci wannan haka kenan dai a takaice maganar kowanne ya tabbata ba wani aibu wanke kai wutsari ko bayan gari ka wanke da ruwa ko kukurin ka goge da dutse in ya gogu ka je ka sallaka babu wani aibu in wa addini ba ra'ayi bane in ka ya ce to ai ai akwai guntun kashi ko ko an sa dutse ko kashi ta kashi da kashi ta kashi ko ai wutsarin ai daga gudu dutse akwai sauran duk wanda hira ce shari'a ta halitta mai haka da kuɗa ba bane ba naka da ka da maulaka bane ba shari'a shi mai shari'a ta manzo sanan ma iya raye haka ya tabbatar da yi ba wani matsala kan shi ka sa ra'ayi ga a to na ma'aito bayan ka tashin ka an kai zuwa wani wane ne a akwai to na ga kanka wala kullun ya halitta mutun yayi bai lahi ba sai ma ja'a fi siwak abin da yazo akan yin aswaki وحدثني يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن الصباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا wa man kana indahu tibun fala yaduru an yamassa minhu wa alaikum biswak abinda yake wannan ruwaya ibn sabbaq ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi jum'atin min al-jum'a yayi wannan magana a cikin juma'a daga cikin juma'o'i da yake yace ya taron musulmi inna hadha yawmun wannan rana ja'alahu Allahu 'idan Allah sai ya ta idi faqatasilu ku yi wanka wa man kana indahu tibu wanda yake da turare fala yadurru ay masmidu babu laihi ba abin su cutar da shi mana ya shawo turaren shi kuma wa alaikum biswak ina muku umarni da aswaki imam wannan ruwaya a karan kanta hadisi ne da ifi ba shi da inganci ba shi da inganci illa masalar za mu ga ruwaya a gaba mai magana kan aswaki da maganar juma'a don roye daban sun tabbata wasu suke kawo irin abin da ake so a kawo a nan a wasu hanyoyi daban sun tabbata na hit ranar juma'a da maganar sa turare ka sa mai ka sa turare ka gyara gashi ta nan yaro irin juma'a don abin amma a wannan ruwaya hadisin da ifi na kama tambaya kan shi sai wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لفظ جزء أنا كرم إمام مالك yake cewa daga abin da nadar arad abu hurra ya bar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace laula an ashuka ala ummati in ba dan ba ka in matsa ko ka in tsananta ma al'ummata la amartum biswak da na musu umarnin yin aswaki nan bai hudu ba su ake a ina tashi daga barci shiga gida yake amma dai ma'anar magana a cikin arwalla ne za mu ga lafazi na gaba ya kawo wannan lafazi insha Allah wa haddathani an malik an ibn shihab an humayd bin abdurrahman bin auf an abi huraira annahu qala laula an yashqa ala ummati la amarahum bisiwak ma'a kulli wudu abu hurairah ke cewa manzana sallallahu an ba dan ba kai tsananta ma al'ummar shi da ya musu umarnin asawaki a wajen kowace arwala wannan ruwa da ta gabata kayan wannan bukhari ya kawo musulmi ya kawo kuma wannan kin ma ta inganta tana karantar da mu da maganar yin aswaki a cikin arwala abu ne mai muhimmancin gaske kuma sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin ta a rayuwar shi yana ma aisha tambaya idan manzo Allah ya shigo gida me ki fare ta ce ya shigo gida iya fara aswaki da ga shigo gida bin fatin kar iyalan shi aswaki ke fare ko ta ce daga barci ya fara ya aswaki in ta ta karshen rayuwar shi lokacin da ya kai bai iya magana abdurrahman na abubakar ya shigo inda yake da aswaki a nishi aisha sai ta lura annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah iya yawan kallon wannan aswaki ta lura iya bukatar shi ne ya ta amshi aswakin na abdulrahman ta karya ta tana ta tabna ta ba manzo Allah ya aswaki da shi kin kware yayi kware yayi tsoro yayi kwadatarwa kan aswaki kware kuma kaga akwai tsafta ta gyara baki da gyara hakoranka ba sun sukin zubewa ba kuma ba ka cutar da mala'iku ba ba ka cutar da abakan sallah ba ya san duk wanda bai wanke bakin shi akwai cutar da mala'iku dan wani baki ya cutar da mala'ika da manzo Allah ya ce duk abin da cutar da mutum ya cutar da mala'ika ka zo masallaci baki ba wanki ka ci goro ka sha madara ka ci miya ka sha waye ba wankewa dole ka san Allah ko dan ka tsaye ka sun kai sujada yadda kaman kaman ka tashi ba ku wari to wannan wari ya cutar malaiku gaskiya kai kenan kai kai sunna kuma ka amana kanka hakorin ka zai kwari da rashin kai hakori kuma baka cutar da malaiku ba kenan kwari a bar muhimmanci kan asawaki wannan shine kenan karshen maganar baban arwala wannan inda muna magana aikace ne ko ina mun zo sawa wajen arwala aikace ƙarshen nan sai a sa yadda arwala take aikace kuma maganar aswaki wani maganar aswaki a san arwala ba arwala ana yi ana tsoma hannu a baki ana yi ana kurkura ana haka aswaki inda me za a yi shi zana daga ya zo aswaki yake aswaki ake fara ko da shi za a yi shi kayan fara komi saboda idan karanci duka sufa arwala da annabi ka sufa arwala shi dan gadi ba ban ga aswaki an ka aswaki aka ce sufa arwala shi aswaki ka hay a harata kun an halatta annabi ga yaran Allah sai kun an dauko ruwa an wanke hannu bakin wuya hannu an dauko an kurkura an shaka an wane ne a lokacin ba sa hannu ba sa waki aswaki ana yin shi ne tun farkon fara arwalla shi ake fara yi sai a yi shi a gehi kuma a shiga arwalla aikaci wannan shi ne sai ma ja a finnida ilisala kuma yi magana yanzu an kare tsarki an kare arwalla kuma yi maganar ita sallah kahin a yi magana sallah ya a yi magana yaya ake zauwa a yi sallah zai yi maganar kiran sallah ma malik rahimahullah zai kawo maka abin da ya samu na hadisai wanda suka zo a kan lamarin kira zuwa ga sallah ya ce haddasa ni an malik an yahaya bin sa'id annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ حشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بن الحارث من الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآذان wannan mas'ala ce ke so kawo ta asalin fara kiran sallah wanda imam malik ruwayar da yake da ita ke wannan hadisi mun san cewa hadisi ne wanda yake sahihi ne amma mursal ne ta dama ga ya yi bin sa'id ke ba labarin manzan Allah ya cika kenan ta yi ta annabi ya ce kaza kuma san shi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma hadisin iya da hanyoyi ko mas'alar ta tabbata ta zo a bukhari ko muslim mas'alar da yake magana kanta nan abin da yake cewa nan manzan sallallahu alaihi wasallam kad arar an yatakata khashabatayn manzan ya so ya ɗauki wasu itace ko katafarya guda biyu yudarabu biha da a rika bugawa da ƙarami da babba ne na a samu sauti kamar zaman ƙararrawa da shi ta mi'an nasu da sallah don a rinka haɗuwa a yi sallah an shawara an ce saka ta farko ne bayan da an hijira ya za a yi a rika gamuwa ana sallah shawara iri-iri wasu ce a kawo a hura wuta ta yi gagagaga a ga wuta ta tashi gina sallah za mutum ya ɗaki ya ga wuta ko ya barci ya ga wuta ya ga ba mai bukata nan dai aka ture wannan a to kuma da wuta kuma abu majusawa ne aka busa ƙaho nima na yahudawa ne aka kawo dai magana ta ƙararrawa annabi ya ɗan amince duk ba sa abin da ya yi da ƙashin an tashi an rabu a kan ƙararrawa aka rabu aka tashi to shai si abdullahi bin zaid a cikin barci sai ya maholiki da wani ya zo da itacen guda biyu na ƙararro da ake bugawa a cikin barci sai ce waɗannan kuwa ina hate ni lanau wannan abin guda biyu naka kamar irin abin manzo Allah yake so ne a yi na kiran sallah faƙila ya ce ala tu'addinuna da sala ba za ku yi bi kira maimakon wannan ku yi kiran sallah ma nan ruwaya anan ya takaita ta cikin sunan abi dawud sauran wurare abin ya da faɗi yadda abin ya wakana da ya ga mutum a cikin shi abulamin zai shi ya mahuliki ya ga wani da wani ƙararrai ta mace ita ban ala baka bani wannan abin tumi za ka yi ta zan kiran sallah to a mahuliki ta mashi a maimakon haka ka yi man kira na a zuciya za a yi lakanta mai lafazin kiran sallah wanda muke yi kuma ya mai ikama duka a mahuliki cikin dare ne iya tashi da ya zo masallaci ya ce ya rasulallah salama ga irin maholki da na gani manzana yana raye manzo ne na Allah ya tabbata ce wannan maholikin maholki ne na gaskiya ya ce amma abin da za a yi shi abdullahi zai shirya maholki amma bai da sauti shi kuma wani abin a sami mai sauti ne wanda zai kai nesa ya ce yanzu abdullahi kan laƙanta mafi kai bilal tashi ka hau sama tashi ka yi kai abdullahi ka lakanta ma bilal abin da ka gani shi bilal ya ballaga daga murya iya biyan bilal bilal iya daga murya haka ya lakanta ma bilal kiran sallah yi kiran sallah manzana iya wannan kiran sallah can sai ga amur na haɗawa da gudu iya jan bayan shi ya zo da gudu ya ce ya rasulullah wallahi wannan abin na gan shi a mulki manzana imam allah godiya wannan kenan sako daga allah abin ba mana shi bane ba kenan kamar shaida ce daga allah ba shi goyon baya cewa abin da wani bawan allah ya gani umar ya gani tunancin umar a wannan dare ya gani ko kahin shi ne ya gani amma bai faɗi ba shi da umar tabbas ita shi ma ya yi irin mulkin wallahi asalin sharaɗin ta kiran sallah wasu na kawo ɗan kurce ka zafi da a ce aga manzan ga kiran sallah ma a mulki a gani a a mulki kuma me manzan Allah ya tabbatar shi ko turu wani manzan Allah ne ba mulkin ka tabbatar ake shi ba an yi aiki da mulkin dalilin manzan Allah ce mulki na gaskiya kuma ya tabbatar da shi kin shi za ka kiran sallah ba dan mulki kaɗai ba gurin don manzan da Allah ya ko ya tabbatar da cewa shi ne abin yi ko mulki ne daga Allah wannan shi ne abin da yake so ya kawo a nan ya ce ya zo manzan zalama hinasta lokacin da ya halka hinasta lokacin da ya halka shi abdullahi bin zaid sai ya zo ba annabi labari fa zakara lahu zalim ya ba manzan Allah labarin abin da ya gani fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil annabi ya umarni bil adhan ay kiran sallah wannan imam malik abin da ruwa da ya kawo kan dai tana magana kan tabbatar da kiran sallah mun ce muku da wannan ruwaya ta zo kiran sallah a bukhari kuma duk duka ta zo illa lafazin ke sabawa daga wuri zuwa wuri kidan muna da tabbacin eh kiran sallah ya zo daga manzon da Allah ya koyi tabbatar da shi sai wa haddathani an malik an ibn shihab an ata bin yazid al-laythi an abi sa'id al-khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن abu da nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum nida idan kun ji mai kiran sallah faqulu kuma ku hadi mithla ma yaqulu mu'adhdhin irin abinda mai kiran sallah ke wa wannan ruwa akwai a bukhari akwai a cikin sai musulun illa na imam musulun imam malik ya takaita akwai sauran bayani a can da ya ce faƙulu misil ma ya ƙulu sun masallu alayya faman salla alayya salatan sallallahu alayhi biya ashara sun masallu liyar wasila fa'innaha manzilatun fil janna لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكونه فمن سألني الوسيلة حلت له الشفاعة cewa da ya ce idan kun ji mai kiran sallah faƙulu misali ma ya ƙudul mu'addin ko irin abinda mai kiran sallah ke hudu allahu akabar allahu akabar kama kana gehe allahu akabar allahu akabar in yanzu ashhadu an la ilaha illallah kama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kama ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala anan kai mai ji zaka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala fala kama anan zaka ce la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar kama ka wadi la ilaha illallah a tsaya bakin la ilaha illallah ka a kara da muhammadur rasulullah ta kuwa na zai sai sai muhammadu rasulullah wani ƙari ne kai babu ta shi manzan da allah kawai ya kuwa sananta manzan ya kuwa san muhammadu rasulullah shi ne muhammadu rasulullah ya amma bai koya haka ba na wasu samata a wasu samata a wani wurare amma shi shigi ne ya ji da ci mai lakin muhammadu rasulullah lahi a shi bai karanta haka ba shi muhammadu rasulullah bai koya ma haka ba ƙari ya cikin addini bacin kurin cayi ka wani irin abin da mai kiran sallah ke wani kuma kisan da ya ce la ilaha illallah ya ce muhammadu rasulullah ai a farko ya yi ta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a gare ba sai ka shi kakata ko kace an bai bace da aka ka ce wancan ka ayi an yi lahi ai a farko aka yi ta komai iya da wurin yin shi a ƙarshe ba a ƙara muhammadu rasulullah kun bakin la ilaha illallah bakin nan za ka tsaya haka aka koya mana haka manzan Allah ya koya ya ce idan ka tsare wannan kokoyen mai kiran sallah manzan Allah ce sun musallu alayya kuma na kuma na salati kenan a mai salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ce domin duk wanda ya mun salati guda Allah zai mai salati goma nan masu kawo shubhar to kun ce dan an ce salatul fati ta yi qur'ani ai shi ƙur'ani an san lada lada goma harafi ɗaya lada goma salati annabi kuwa Allah ce mai salati kaza ne ai wannan irin wannan hire to kai Allah ya gaya maka salati da girman shi ka ajiye komi a wurin shi shi manzon Allah shi ya bayani Allah ka san me zai maka kura kaka dauko mana gama da wata neman ba kanka wani ra'ayi ka wado ra'ayi cikin addini ba faɗin fadala da ra'ayi abin da ya zo shi ake faɗi kun tsaya a nan kura Allah ce zai ma goma in kame ɗaya ya ce bayan ka musa lati kuma ka roƙon wasila ya ce wannan wasila ya ce wani matsayi ne wata daraja ce ta ƙololuwa a cikin aljanna ita ce ƙarshen daraja a ta gudu aljanna ya ce kuma mutum guda za ba ita duk da aljanna gaba ɗaya ya ce ina fatar ni ne wannan da za a ba wannan matsayi ya ce duk wanda ya wannan wasila ceto ya tabbata gare shi wani shi ne fadala ta kwaikwayon mai kiran sallah ka kwaikwayo shi kuma kama annabi salati kuma shi ne alama rabba hadi da'awati tamma wa salatin qa'ima atima mana wasilata wal fadilata wa ba'athuhu maqam mahmud na zuwa'ata lakin ta kenan shi zamu jarraba kenan wannan shine abin da imam malik shi anan baki abin da imam malik ya kawo ya gaya maka dai ana koyon mai kiran sallah sai wa haddathani an malik an sumai maula abi bakar bin abdurrahman an abi salih as-sama an abi hurairah an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والسبت لأتوهما ولو حضوا أبو ركب اللبان شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي لو يعلم الناس ما في النداء عند متاني سنسن فضلا abin da ake samu a kan kiran sallah wa zai ladanci wasaffil awwal da maganar sauhu na harko a sallah sun malamai jidu kuma suka ga ba ka samu ba abin masu son sun yawa illa an mu he an yi ƙura'a don kai kodarban ka hado lastamu da mutane sun yi ƙura'a a kan neman ladanci da neman samun sahun murku inda mutane sun san kinan fadala ko romo da take ciki kenan kwarai ne sauka da kai kwarai kenan akwai fadalar gaske da roman gaske na yin kiran sallah da sahun harko ce daga ciki wayo sun tabbata duk abin da ya ji kiran sallah inda ka kiran sallah zai ma shaida da mutum da abin mai rai kai hatta dutse hatta ice duk abin da ya kiran sallah zai ma shaida gobe kiyama da dai fadoli da suka zo akan magana mai kiran sallah yace inda mutan san da wannan fadala da sun aka san ba a samu hada qur'a to da an yi qur'a ya ce kuma walau ya alamun mafi tajir inda mutane sun san fadala ta zauwa sallah a harkun lokaci nan tajir asalin yin sallah da harko duk da ya shahara kan lokacin harko na magana lokacin gajin rana sallah a zuhar a harkun lokaci mana iya lokacin dukkan sallah yin ta a harkun lokaci shi ne duk da asalin abin ya zo daga kalmar tsakiyar rana nan dai almuhim yin sallah a farkon lokaci in ba wanda aka ware ba irin sallah ta isha ko azhur a tsananin zafi nan ya karanta da kai da fadala duk da misali an yi magana sallar misali azhur tana harawa daga zawal zuwa lokacin la'asar la'asar tana nan tun daga tsawon kaya komai har zuwa hadar rana magaraba ta tun daga farko hada rana har zuwa waje ya bace isha tana na har zuwa rabin dare to wannan lokaci ne aka baka dama amma yin ta a farkon lokacin ya hi fadala akan yi a tsakiya ko a magana kin yace walau ya'lamuna ma fi ma fi al'atama wa subh inda mutane sun san fadala ko romo da yake cikin sallata walla isha da asuba irin lada da ake samu a isha da asuba la'atauhuma wa lauhaban da sun zo ko da dare kusa ta jan takashi ko dare da kazo kenan kwarai akwai fadala misali musulmi ya cewa wanda ya sallaci sallar isha a cikin jama'a za a ba shi lada kamar yara ya rabin dare da nafila wanda ya sallaci sallar asuba cikin jama'a shi kuma za a ba shi ladan raya rabin dare da ibada a kenan samun sallar isha cikin jama'a ka same ta a cikin asuba cikin jama'a za a baka ladan raya dare gaba daya wannan fadar ta musamman kuma ina kuma wanda ya kara kuma nurin alamu sai wa haddasa ne an malik an al'ala bin abdurrahman bin yaqub عن أبي وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه فأنا الواد مقالي دي باي إمام مالك إمام البخاري كاتا مسلم يا كاوت يتي وحدثني عن مالك أن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها to wannan bayanin mai da mu wai maganar kiran addad aka ta wasila ai akwai masu karawa cewa atman wasilata wal fadilata wa darajata rafi'a darajata rafi'a wannan ruwaya karin daraja rafi'a bai inganta ba eh bai ta inganta ba haka ina ga na karshen ma wannan da muka ambata shine inganta gaskiya wannan ruwaya karin wannan bai inganta gurin daraja rafi'a wannan da makaranta shi ne abin da yankanta kenan kenan wannan ruwaya ta ce abu huraira ke bada labarin cewa ƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza suba bi salah idan aka tada sallah ya kama kenan fala ta'tuha fala ta'tuha wa antum tas'un kan ku je masalla kuna gudu gudu wa atuha wa alaikumus sakina ku je masalla kuna cikin nutsuwa kaka sheka da gudu don neman fadalar sallah da gudu a dubu kawai da gudu a kaka je ko an tada kama kanar da kaka gudu kaka gudu ka je cikin nutsuwa fama adrakatun fasallu abinda ka rizka ka samu ka sallata wa ma fata kun fa'atinmu abinda ya huce ku ku ciko fa'in na ahadakun fi sala fa'in ahadakun fi salatin mata ne amurda da sala ɗayanku a cikin sallah ke da kawuta kake yin zuwa sallah kamar kana cikin sallah ne kawuta zuwa masallaci kana matsayin kana cikin sallah ne kinan ka yi cikin nutsuwa shi sa ruwa ta tabbata cikin sun abi dawo cewa wanda ya zo masallaci ba madangan ba ka zo an kare wayo an kare za a baka ladan kamar da kai aka yi ruwa ta inganta kan haka don haka kenan ba a son zauwa da gudu-gudu wannan yawan wannan ruwaya ita ce asalin rigima ko saɓani da ake a yau kan masa'adar masabuki da ya zo masallaci an fara sallah wannan lafazi fama a darakatun fasallu abinda ya huce kuka da suka ku sallata wa ma fata kuma abinda ya huce ku nan kenan masabuki a ce fa'atin muku tuku wannan kalma in ko jamhur suna hujja kan wannan hadisi cewa duk abin da ka samu a sallah ka samu sallah kuran bayar ka dai ba sabanin malikiya kuma cewa abin da ya huce ka tuko akwai ruwa faka zuwa man malika ba faka zuwa suke hujja da ita kan cewa misali na samu sallar isha raka'a biyu akan cewa fa'atimu a wannan lafazin ko a jamalika inda zai lafazin fa'atimu za dauka kenan cikowa zai zai complete complete zai na sami isha raka'a biyu me ake a raka'a biyu ta ƙarshe karatu ake a boye ko a bayyane a boye haka za ka ci kowa za ka ka sami raka'a ɗaya misali magarba me ake a raka'a ta biyu ta magarba fatiya da sura a bayyane me ake a raka'a ta biyu ta magarba fatiya kaɗai duk yanzu ga abin da masu sauki su akan malikiya yan wa asalin jabur kan haka suke wanda suka je kan wannan ruwaya bayan shafi abu da hanbali imam malik da abu hanifa su ne suka samu matsala suke aiki da mazamta malikiya ba malik ba fakadu fakadu su ce ramawa ka samu ishara ka biyu ya ce sai ka ramo me kada ka ramo kina wancan fatiya da sura a bayyane wannan matsala haka suka tashi malikawa da hanaf amma su ma sai suka samu matsala a hanya me ya matsala hanya misali magariba raka ta samar ka daya su a hanam masu ake da gangare ya aure mu suka ce idan ka sa magariba raka daya tun an ce faka zuwa kara mu an ka tashi raka ta biyu baka zama sai ka kara ka biyu ka zama malaka suka ce a wannan ba zai ba suka ce su ma anan sun yarda banal af'al wa qadal aqwan ya suka ce sun yarda wajen wajen aiki za a yi a tummu sai a ciko sai a ka ka tafiya zamna ai tafiya ta kuwa aka ɗaya amma su ya arawo ƙauri ya arawo magana kan ya arawo sura ɗan wa magana mai sauƙi ta jamhur kuma mahi gaskiya waraka da yanci kawai ma bayan iya cewa ita ce mazhaba umar bin khattab ita ce mazhaba ta wannan umar bin al-aziz irin su abdullahi bin umar an samu da ruwayo tabbatattu haka sahabbai da dama da magabata kwarai kamar da imamu nawawi cikin majmu' ya kawo na ruwayoyi maza ba ta sahabbai mai sauki haka ce fa'atimu ne duk abin da ka samu a sallaka shi ne farkon sallah tun ce mazhaba ta jamhur kuma daga cikin sahabbai da malaman tabi'ai daban-daban kuma shi ne zahirin fa'atimu kenan ka samu isha raka a biyu kuma sai ka kawo fatiha ta raka biyu illa ne suke cewa jamhur ba su da matsala ka samu isha raka a biyu za ka kawo raka a biyu ta ƙarshe a ƙarshe raka a biyu ta ƙarshe a asirce ba a bayyana ba amma sun ce kana iya karanta sura me yasa kun sai da bata karanta sura ko ma kana cikin ba ma magana sabuki ba an halitta ko da kana liman ko ma mu wata ran ka ƙara sura a raka'a biyu ta ƙarshe ko isha ko asuba ko ko ko azhar ko al'azhar babu laifi ka ƙara wani abu annabi ya yi lokaci na kiran bisa samun matsala suka ce in magana neman samun fadila ta sura babu laifi a raka'a ka biyu ta isha ta baya ka kawo fatiha da sura amma a turci wannan shi ne magana ta jamhur kan wannan matsala ta don mai zai abin yau kullum kullum ya samu zurfi sai rigima ta yau ka abu kullum ya samu zurfi ko an zama ta zalla ta ga samu zurfi daga ba iyayi to kuma wajen wannan rigima ce ya ake ramo ta kina matsala to amma hanya mai sauki na mutum zai gane kurin ka dauki cewa abin da ka samu da lima shine farkon sallah ka ya masauki in magariba ka samu daya ka san me ake a ta biyu fatiha da sura me yake a ta ƙarshe fatiha kadai ko a sarce ko shikenan ka san ka san ka san azhar raka'a biyu me yake raka'a biyu ta ƙarshe raka'a biyu fatiha kadai haka zaka yi sauran sallolin gaba daya yayi masu ki ka samu isha raka'a daya me yake raka'a biyu ta isha yaka ci ko raka'a ta biyu fatiha da sura a bayane me yake raka'a biyu ta ƙarshe fatiha kadai haka zaka yi sallar gaba daya ga abun cikin sauki bai da wahala gane eh Allah ta bike mu daga ne kamata mu tsaya الله كما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته